وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوة ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ɗora kan karatunmu da muka saba a wannan masallaci da albarka na usman bin affan kofar gadon da ya kawo najeriya na sajin musamman wanda yau za mu tashi a kan shiga darasi na goma sha bakwai bani ce babu da waka da mugu muna da sauran shirki a baya kan wani waka da karanta mutane bani ce yan gudu ma kharaja min sabilin wa kharijun min baqiyatil badani in kana bawlan aw ghaiban aw kasiran نجسا غيرهما وزوال العقل إلا يسير لون من قائل وقائل ووس ذكر متصل أو قبر بذخر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله بشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلة دبر لا مس شعر وزفر وأمرد ولا ماء حائل ولا ملموس بدنه بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بلا على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابقة فهو بضد هذه قبلهما ويحرم على المبلس مصر المستحي والصلاة والطواف ولا شيء تشمل مثلا نواقل الوجود malam ya ce abubuwan da suke suke warware a bana yankudu ma kare da min sabili abin da ya fito ta hanya abin da yake nufi da hanya hanyoyi guda biyu ko dai ta gaba ko ta dubura duk abin da ya fito ta nan yana kai a وخارج من بقية البدن haka duk abin da ya fito daga sauran gangan jiki ba ta gaba ba ba ta duburawa in ka da baulan in fitsari ne auga ya ta kowa gida kamar a ce fitsari ya fito ta ciki an maka tiyata fitsarin ka sai fito ta ciki da alwala ka shi ba alwala ya kare ko kuma bayan gida ta fito maka ta burinka shi ma ya karya bana au kasiran najisa ko mai yawa wanda fito na jasa abinda yake da jasa da gairin ba wanda masu ba tun da masu kaɗai wani na jasa a cikin mutum amma in mai yawa abinda yake nufi abinda zai fito da ya zama da jisa ne ga wanda suka tafi a kan ra'ayin jini da jisa ne ko komai da ta sa idan ya fito da yawa ya karya tsara wanda da wanda suka taba ka wannan rayuwa sannan ya zama mai yawa ba kaɗan ba abin da yake karya tsara wa zawalu akali gushewar hankalin mutum illa ya sira nauyi sai dai bacci kaɗan banda bacci kaɗan bacci kaɗan yadda malami ya fassara shi baccin da aka yi shi a zaune wa ƙa'idin ko baccin tsaye ba ya gari a rana shi a nan a wajen sabbin baccin da ka yi da a zaune ne to kaɗan in kuma a tsaye ne shi ma kaɗan shi ma akwai ƙarin bayani wa masu zakarin muntasir yana karya alwala duk wanda ya shafi gabansa muntasir ma'ana fatan hannunsa ta taɓa ta taɓa fatar gaban shi shi ne mutazin ba ya yi a tsakani ba ba wani abu da ya shiga tsakani ko gaba in na mace ne kenan shi ne ƙubulin zakar na namiji ƙubul gaban mace ita ma mace in ta taɓa gabanta muttasir fatar hannunta ta taɓa fatar gabanta alwala ta warware bi zahari kaffin da zahirin tafin hannu au batnihi ko ta ciki ciki da wajen hannu inda ya taba shikenan walamsuhuma min khunsa mushkilin da shafarsu su biyun gaban da zakarin gaba na namiji ai wannan gaba na mace zakari na namiji ga mutumin da yake kunsa mushkil kunsa mushkil shine mutumin da yake da da al'aurar guda biyu yana da al'auran mace yana da al'auran namiji za mu yi bayanin yaya haka za ta kasance to idan mai wannan sifa kunsa mushkilin a sai ya shafi wato gabansa ya shafi a duburarsa alwalarsa ta warware walamsu zakarin zakarahu namiji ya shafi zakarin shi alwala ta warware au'unsa kubulahu ko kuma mace ta shafi gabanta li shahwatin fihi ma wa masu ra'atan bi shahwa alwala tana warwarewa duk wanda ya taba mace da sha'awa yana tabata da sha'awa au tamassuhu biha ko kuma ita mace ta taba namiji da sha'awa can ba an ce in ka taba mace ba kai to nan kuma in kai in mace ta taba ka ita ma da sha'awa don wani zai ce to in ci kuma mace in ta taba namiji da sha'awa ba ita ma alwalar ta warware wa masu halkaci duburin duk wanda ya je shafi yankan duburar shi kowane mutum yana da duburarsa yankanta inda bayan gida yake fitowa a karmakumullah shi ma ji malamin alwalarsa ta warware lamarsa sha'arin wa zufurin ba yana nufin ba shafar gashin dubura ko farce ya taba ba wa amradin da kuma shafar amrat shagiri yaro karami wanda bai yi gemu ba mai kama da mace shi ma an an taba shi da sha'awa alwala ta warware wala ma a ha'ilin alwala ba ta warware ba in mutum ya taba gabansa ko ya taba waɗannan abubuwan amma da wani abu a tsakani sannan alwala ba ta warware ba wala malmusin badanahu kawo mutum ya shafa jikinsa ya shafa kullansa ya shafa gadon bayansa alwalarsa ba ta warware ba sai sake dawowa cikin abin da suke warware alwala wayan kudu gaslu mai yiti duk wanda ya wanke mamaci duk wanda ya wankan mamaci alwalarsa ta warware wa akalul lahmi khasatan duk wanda ya ci nama musamman naman raƙumi من الجزور شيماء الولسة والولي wa kullu ma aujaba husnan aujaba wudu'an duk abin da ya wajabta a yi wanka to ya wajabta a yi alwala illal mauta amma ban da mutuwa don an ce in ka wanke mamaci dole sai ka yi wanka to a wannan babu shi a cikin alwala in ji shi da faɗa malamin Allah mai rama wa man tayaqqana taharata duk wanda yake da yaqinin cewa yana da alwala wa shakka fil hadasi yayi shakka akan karye wani alwalarsa aw bil aksi ko da aka san haka yake da yaqini akan karyewar alwalar amma yana shakka akan samuwar alwalarsa bana alal yaqini ya gini akan tabbas ya gini me yake da shi me ya sani tabbas rashin alwala ne a farko ko kuma alwalar ce a farko fahimta ya gana huma to in ya tabbatar gaba daya yana da alwala kuma ya karya alwala yana da alwala tabbas kuma lalle tabbas alwalar sa karye wa jahilar sabiqa amma ya kasa gane wanne ne ya riga karyewa alwalar ce ta fara zuwa ko ko yin alwala ce ta fara zuwa amma ya tabbatar yayi kowanne a ciki wa huwa bi dhiddi halihi qablahuma sai ya koma shi ne gini akan yaqini abinda ake nufi idan farkonsa akan alwala ne in farkon kafin ya shakkar yana da alwala ne to sai ya zo shakkar cewa ta warware ko bata warware ba to sai ya tsaya akan yana da alwala shine fa huwa bi diddihi qablahuma idan kuma ya tabbatar a farkon dan bai da alwala amma kuma yayi alwala to amma yanzu yake shakkar akwai alwala ko babu to sai koma kan asali bai da alwala kaga garanti ai dai ya san damu bai da alwala to yanzu yayi alwala kuma yana shakka akan ta kare ko ba ta kare to koma asali wa yahrumu alal muhdisi masul mushafi haram ne ga wanda yake ba shi da alwala ya taba alkur'ani salatu haram ne mara alwala ya yi sallah wattawafu haka haram ne wanda yake ba shi da alwala ya ce dawafi wannan shi ne fasalin da muka karanta a yanzu sai kuma sharhi da bayani don na san an so samu wasu wurare da suke damu amma ka gane wannan karatun mazhaba ce daga cikin mazhabobi na malaman fiqh a kai suka tafi duk wannan abin da aka faɗa in dai ya same ka alwalaka ta warware za mu koma kan rawani a baya can malam yayi magana akan shafa akan rawani a nan muka tsaya a satin da wuce a cikin sharhin da muke yi ko muka ce wa'ala imamatin lirajulin kun ga wurin ya halatta a shafa a kan rawani amma lirajulin an ce wato na namiji saboda ita mace ba ta da rawani kada wani ya ɗauka tana iya yin rawani ya ce muhannakatin auza ce zo'aba mai wanda aka mata muhannak aka ɗaure ta a nan na yi bayanin wannan rawani wanda aka ɗaure daga ƙarƙashin gemu ko wuya irin rawani 'yan nijar ko 'yan sudan da suke ɗaɗɗaurawa kala-kala ne to shi rawani ya halatta a yi shafa a kansa a rawani kala-kala guda uku ne ko makamancin haka akwai rawani mai muhallak in an ce muhallak wanda ake tifka shi ana nadewa har ta ƙarƙashin gemun mutum ana nadowa da shi za ga kawai an nade kunne ba a gani kai ba a gani sai fuska muhallak to kaga wannan an sha wahala wajen yinsa to in ka zo yin alwala ba sai ka cire shi ba kawai ka yi shafa a kansa akwai mai zo'aba in an ce mai zo'aba mai jela ɗin nan shi ma an nade an nade an nade yana da jela an ce ibn mas'ud yana yana sa rawani abdurrahman bin auf afwan yana ɗaura wannan rawani mai jela kuma ya saki jelar tsakanin kafaɗinsa guda biyu akwai kuma wacce take kurman rawani shi bai da jela ko bai da tanik ba muhallak ba ne kawai mutum sai ɗaura rawanin kawai iya iya kan hularsa kawai ko iya haka kawai a ɗaure kamar ɗan kwalin mace to gwanda ɗan kwalin mace ma akwai ɗan jela a baya irin rawanin dai da ake ɗaure shi bai da komai haka to wannan rawani wanda bai da zu'aba kuma ba muhallak ba ne a da alama ne na kafirai rawanin kafirai ne wannan rawani ne na kafirai ahalu zimma idan suna tare da musulmi in ana so a gane bambancin saboda duk suna sa rawani musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna saka rawani to amma za a gane wannan kafiri ne to za a ga shi rawaninsa baya mai jela kuma baya ɗauro shi ta haɓa baya yi wannan shi'ar ne yutamayyazu na bihi anil musulmi na ana bambance su da musulmi ba za su gane ba za a gane ba musulmi ba ne sai wannan rawanin kuma umar ibn khattab shi sunanta wannan yace duk wanda ba musulmi bane kafiri ne to ga irin rawanin da zai dan kar mu je mu rikide a kasa gane waye musulmi waye ba musulmi ba naka umar yace ku rinka nade shi ba jela ba ta ba mu ba muhallak ba naka shi yasa suke da al-ama'imul waqtu'a rauna gutsurarru rauna kurman rawani wanda bai da jela bai da komai a nade shi kawai a dora shaka sannan suna ɗaura janjami a tsakiyarsu alama ta biyu su ɗaura rauni ba jela su ɗaura rauni ba ba muhannak ba sannan suna yin janjami kamar yan coci suna sa zunar an gane ko shi ma duk alamansu ne a tsakiyarsu to amma umar ya ce in sun shiga garin musulmi to irin wannan daurin rawan da za su yi saboda su suka su kama kama da musulmi ya lazimta musu rawani maksus da libas maksus sutura keɓantacciya wanda alama ne ainihin wato gare su to shine malamai suka cewa sheikh muhammad al-muktar shankiti rahimahullah hafizahullah ya ce an hana musulmi ya ringa daura irin wannan rawanin kurman rawani wanda bai da bai da jela haka kawai ya ɗaure shi an hana musulmi ya yi saboda ai umar ya ce shi'ar ne na kafirai har ma malamai suka tsananta hukunci dangane da mai rawani irin wannan ya yi kama da rawani na kafirai sosai a kiyaye za ga ana sawa mutane suna yi rawani muhannad da kuma gair muhannad kenan to wani rawani ne halatta a yi shafa a kansa duk rawanin da an zo daura shi ake wahala kwance shi ma ake wahala so saboda wannan wahalar daura shi da kwance shi shari'a ta zo da ainihin wato sauki sai ce wa ala khumulu nisa'in dan kwalin mata dan kwalin mata da suka daura shi wanda ake ce shi alkhimar suna daura shi shi ma suna dauro shi har karkashin wuyansu yana rufe haka maza Allah ce la yaqbalu lahu salata ha'idin illa bi khimarin Allah baya karban sallar mace mai al'ada sai tana da khimar hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna in za su daura dan kwalin su da za su daure fuskar su da wuya to ya sauka har kirjinsu su malanci mudaracin ta ta hinna irin dan kwalin da an daure shi mudara an kewaya an dauro yadin ta karkashin makogoro kenan ba irin dan kwalin mu na mata da ka sani suke masa wannan daurin fat haka ba a'a dan kwalin su wanda suke rufe kan gabaki daya su daure har jelar dan kwalin ta sauka kan kirjinsu an ruwaito ummu salama Allah ya dare ita tana yin shafa a kan irin wannan dan kwalin kamar yadda ibn abi shayba ya rubuta a cikin musannaf nasa me yasa saboda akwai wahala kafin ta kwance shi kuma bukatuwarsu na kwance wannan dan kwalin bai gaza bukatuwar maza wahala wajen kwance wannan dan kwalin bai gaza wahalar kwance rawani ba da tun da aka halatta wa maza su kwance su su yi shafa akan rawani to ba laifi to me zai sa a shafa fi hadathin asgar karamin hadasi abin da ake nufi ya halatta a shafa akan hufi akan rawani akan dan kwalin mata ko hijabi in mun ambace shi da hijabi wanda suke daura kansu akan hadasi karami kamar mutum ya yi bawali ko ya yi fitsari ko ya yi tusa ina fata ana fahimta amma alhadasul akbar abin da ya kama wanka in dai wanka ya kama ka to sai ka cire shi ana iya shafa akan rawani ne ko dan kwali ko huffi ko takalmi ko safa in mutum ya yi bawali ko ya yi tusa wannan shi ne kawai amma in wanka ne kama ka to ka cire shi ka je kai wanka kamar yadda hadisi ya zo na safwan ibn asal ya ce umirna allah nan zai a kifafana idza kunna safaran illa min janaba sai dai in janaba ce ta kama mu don haka a karatunmu nan za mu fahimci cewa ya halatta mun shafa akan kofi da rawani da dan kwali da safa da sauransu da sharuɗa na farko ya zama karamin hadasi ne za ka yi shafa a kai alwala ce ta karye ta hanyar tusa ko fitsari kawai ko bayan gida na biyu ya halatta ka yi shafa akan waɗannan abubuwa idan ka saka su da alwalarka daman da alwala ka sa hufi daman da alwala ka sa safa daman da alwala kika ɗaura wannan ɗan kwali daman da alwala ka ɗaura wannan rawani duk wanda ya sa waɗannan abubuwan ba alwala ya sa kuma daga baya zo ya alwala zai shafa a kai bai halatta ba abu na uku a dole abun ya zama yana ɗaure a jikin mutum ko a hannunsa ko a kansa ko a kafarsa ta yadda ya shiku alaihi na zuha cire abun zai masa wahala to shine zai shafa a kai to sai malam ya ce wa ala jabiratin ya halatta a shafa akan bandeji tabira idan mutum ya karye ban sani ba in ce da shi bandeji ko in ce da shi menene in mutum ya karye ko ya ji rauni ba ana daura masa wani abu haka me ake ce da shi filasta turanci ne bandeji ma turanci ne na to yawwa kamar kamar mu ce karar dori ko bandejin dai wanda ake daure ciwo ko karaya to mutumin da ya karye a hannun shi ko ya yi wani mugun rauni da ba a son ciwon ya fito fili saboda kura ko kuda ko kwayoyin cuta to idan ya zo alwala ya halatta ya shafa a kai shine jabira din to amma da sharaɗin kada ga iya ciwon iya nan a ɗaure hannun a zo da shi har ƙarshen hannu shi yasa aka ce a bisa ƙadirul haja ko filasta da za a sa ko karan ɗore da za a sa ko bandeji ya zama iya daidai wurin ciwo aka ɗaure kawai duk abin da aka ƙara don ya rufe ciwon ne amma wanda aka yi shi ya wuce gona da iri ka sai yanzu akwai abin da ake yi idan mutum ya karye ko asibiti za a ɗaura masa a asibitin ƙashi sai ga ga iya karya amma duk hannun an ɗaure shi to ban da wannan kaga wannan aiki ya same ka sai dai a baka fata wannan rura ba yadda za ka yi ka iya cire shi dai kawai kai taimama tunda ai hannun ma gaba daya rufe yake sani ko an fahimta to shikenan jabira a shi wannan yana da sharaɗin yin shafa a kansa ba sharaɗi ba ne shi kuma sai da alwala sai in ka ɗora shi da alwala za ka shafa a kai kun ga ɗazumin ce huffi sai in da alwala za ka shafa a kai safa sai in ka sa ta da alwala rawani sai in ka sa shi da alwala to wannan bandeji na ciwo shi ba a sharɗanta tun ba lokacin da zaka ji ciwon a ɗaura maka yaushe aka san kana da ala ko baka da shi kenan ba sharaɗi bane in dai shafa ne akan bandejin ciwo ba sharaɗi bane sai da sai an sa shi da alwala sannan kuma a idan mutum ya yi shafa akan bandejinsa sai kafin ya yi sallah sai likita ya zo ya ɓare ya mai dressing sai aka mayar da bandejin to shafar fa ta warware sai ya sake shafa kuma idan mutum ya yi shafar sai aka cire bandeji ko ya ɓare ya faɗi sai ya mayar to sai ya sake kamar yanzu takalmi ne ko hufi ko safa bayan kayi alwala kayi shafa akai kafin kai sai ka je ka cire safar ka je kai wata harka sai kuma ka sake dawo da safar to sai ka sake shafa ina fata ana fahimta idan bandejin ya fadi ya bata ko ko mutum yana cikin sallah bandejin da ka yi shafa a hannu kawai sai ya kwance kuma kana cikin sallah to kai fa alwalar da kai fa rabinta akan meye bandeji ne suka ce qata salata sai ka yanke sallah kamar mutum ne yana cikin yin sallah da safar da ya shafa a kanta ko yana sallah da huffin da ya shafa a kai wani dalili yasa ya cire safar ko wani karamin yaron sa ya sujjara izare masa ita ya tafi da ita to ya gama kada yake qata salat sai ka yanke sallar saboda ai ai alwalar da kai kai shafa ne akan wannan abu kuma an cire shi Allah sa kuna ganewa ina fata na fahimta sannan bambanci shi bandeji bai da mudda bai da lokaci yanzu kaga in huffi ne an ce kai kwana uku da yini uku in matafi ne idan a zaman gida ne kwana ɗaya da yini ɗaya to bandeji fa ko shekara za ka ci shafa a kai irin waɗannan karatukan shi ne kamata a rinka zuwa asibitoci asibitin gashi asibitin karaya ɗaliban ilimi a rinka zuwa ana koyar da su ana karantar da su saboda kwama calan da ake yi wani ma gaba ɗaya tun da an ɗaure shi ma baya sallan ma gaba ɗaya akwai mara lafiyar da yana ta jinya bane sai a ce shi zaka wallahi sai na samu sauki ba a samun sauki wani lokaci sai a kabari malam so kuskure ne shi yasa malamai suka ce sharadin wato neman mai yin jinya a shari'a ba a sa wani ya yi wa wani jinya sai mai ilimin addini idan ya ga mara lafiya ya kuskure zai gyara mai idan ya ga mutuwa ta zo masa zai lankana masa kalma amma ka ɗauki jahili wanda bai san komai ba ko matarsa wanda ba ta da ilimi ko wani ƙaninsa wanda bai da ilimi ko wani dangi mara ilimi ka haɗa shi da shi zai zo ta ƙarajin mutuwa alamun mutuwa su bayyana gare shi amma ya kasa ba shi kalmar shahada ya kasa ce masa ka ce la ilaha illallah ko ya zo ya kasa yin sallah ko bai sallah ba ko ya ce yana so zai taimama bai iya koya mai ba ko ya kawo mai dutse zai taimama bai iya ba ko ya tashe shi ma ya ce ga yadda zai tunda ba zai watakila ba zai iya tashi ba ya za a yi sallah ba zai iya ba saboda bai da ilimi da haka duk wanda za a sa shi ya zama yana jinyar mara lafiya ya zama mai ilimi ne shi yasa malai ya ce nan akan shafa akan bandejin ya ce a lamta ta jawaz ƙadirar haja kar ya wuce bisa gwargwado idan ya zamanto a jikin mutum akwai ciwuka da yawa ba za a iya cirewa ba ciwo anan ciwo anan aka sassa bandejin gaba ɗaya a jikinsa to zai shafa a kai gaba ki ɗaya lil hadasain al akbar wal asghar a nan gurin hatta wankan janaba in ta kama yanzu mu ce wani ya karye janaba ta kama shi ko yana karye ya je zake wa iyalinsa a karye fa yake kuma da bandeji a hannunsa to zai wankan janaba ya zai sai ya bare a'a to shi bandeji ko ko babban hadasi ne babban kari in ya same ka misali mutum ya fidda maniyi ko mace ta yi janaba to ya halatta a shafa a kai ba sai an cire shi ba saboda cire shi ai zai iya cutarwa watakila kare ta nada kwancewa ina fata ana ga fahimta mutum matukar mutum da ya zama yana bukatar sai ya yi wannan to ai wanka kan yana bukata dole sai ya yi kar a ce mutum sai ya kwance in kuka sa mutum ya kwance in yana da rauni a kai ya zo yin wanka ka je ka ba shi fatawa ka ce sai ya kwance ruwa ya shiga kansa mutuwa zai akwai ciwon da in ruwa ya shiga ciki daɗa riɓewa ke lalace akwai ciwon da in iska ta mutu kansa ƙura ta fada kai sai cuta ta kama mutum sai ya gano an yi wani mutum lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato aka yi jifa da dutse jifa aka yi ba a san ta ina ba dutsen ne ya fasa masa kai ya masa rotse har sai da wannan kokon kwan ya birma to yana zaune da wannan ciwon iya ta jinya wata rana ya aka yi sai mafarki sai mani ya fito masa sai ya gaya wa sahabban da yake tare da su ya tambaye su cewa ni fa na gamu da larura ya za a yi suka ce tab ai ka shiga uku wallahi sai kai wanka ya ce kai na fa a fashe yake suka ce wallahi sai kai wanka ya ce ba zan iya taimawa ba suka ce a ba za ka taimawa ba wanka za ka yi saboda tsoron Allah samala da takawa ya je ɗauki ruwa ya kwaza wa kanshi yana gama wankan da ya mutu labari ya zo manzo Allah sun san cewa ga wani sahabin ka fa larura ta same shi ya je ya watsa ruwa ya faɗi ya mutu annabi ya ce wa ya sa shi ya wanka aka ce abokanan suka ce su yayi ya ce ku kuma wa ya sa ku ce wai sai ya yi wanka a wannan yanayi ba ku ce ya shafa ba to daga nan ne aka samu hukuncin shafa akan jabira me ko ku ce ya shafa qataluhu qatalahu Allah yace kun kashe shi Allah wadaranku yace ala sa'alu idan lam ya'lamu me yasa ba za su yi tambaya ba in ba sani ba wa shifa'ul ayyi su'al maganin mai jahilci shine yayi tambaya yin ta maimaitawa ce kun kashe shi kun kashe shi kun kashe dan uwanku to kaga ai shine amfanin a wajen jinya a samu mai ilimi ka a samu mara ilimi to haka za a yi tayi a ci shafa ila halli har zuwa lokacin da a warware idan labisa zalika ba da kamalin tsahara layi bayani idan mutum ya sa abin da ya sa bayan yana da tsarki mai yawa a yi cikakken tsarki idan kufi ne da wannan malam yace wa musafi safari sun ba kama duk wanda ya yi shafa ya fara shafa alhali yana kan tafiya da matafiyi ne kai ka fara shafa akan fufin ka kana da hukuncin kwana uku da yini uku dare uku da yini uku sun ma akama sai kuma ka dawo zaman gida mana kafin kwanakin da aka baka rahusa ka yi shafa su kare sai ka dawo gida kamar yanzu misalin ka tafi kaduna ko ka tafi abuja ka fara shafa akan hufi ai kaga yanzu kana da kwana uku da yini uku dare uku da yini uku abun mamaki kwana ɗaya kai a can baka cika kwanakin ba sai ka dawo kano to a nan gurin a wasu malamai suka ce tunda ya fara akmalaha ya cika ya ce fa'innahu yamsahu masa muqimin ya cika shafarsa amma shafar ta mai zaman gida ba zai ce zai ci gaba da shafa akan matafi ba saboda ai ya daina yin tafiyar au aks ko aka haka misali yana yana zaman gida sai yayi tafiya ka daura hufinka kana zaman gida ne kaga kana kwana ɗaya da yini ɗaya sai tafiya ta kama ka to kana shiga tafiya za ka dawo da shafar mai matafi au shakka fiftida'i ko ya manta yana shakka wai yaushe ya fara shafar nan a lokaci yana zaman gida ne ko yana kan tafiya ne ya ce fa mashamu ƙimin kawai ya yi shafa irin ta tun da shakka ta shigo kawai ya yi shafarsa ta mai zaman gida wai na hadasa sun masafara kabla masu idan ya karya alwala yana da hufi a jikinsa amma alwarsa karye kafin ya samu falalar yin shafa fa masa musafiri to zai yi shafa irin na matafi tun da yana kan tafiya wala yamsahu qalanisa malai ce ba a yi shafa akan hula qalanis ana fassara shi ama'ib sigar ko ama'ib saghira karamin rawani shine dai hula kawai dan karamin hula ba a yi ko lifafa wanda aka lullube ko kafa da shi ko wani tsumma ko wani abu da aka lullube lullube aka yi ba safa ba ne ba a yi wala ma ya sukutu min alƙadami duk abin da an sa shi takalmi ne ko hufi wanda ya maka yawa kana tafiya pop pop yana zarewa din nan duk takalmin da ake sa shi ya ma yawa ba a yi shafa a kan shi duk hufin da ka sa shi ya ma yawa ba a yi safa a kansa au yura minhu ba'dahu ko da yake farkakke ana ganin bangaren diddigenka a ciki tsagaggiyar safa diddigenka a bayyane ba a shafa a kanta tsagaggen takalmi diddige a bayyane tsagaggen hufi diddige a bayyane ba a yin shafa a kansa yace fa illa bisa khuffan ala khuffin qabla al hadath idan mutum yana da alwala ya sa huffinsa sai ya karo wani huffin kuma kafin ya karya alwala shine qabla al hadath ma'ana yanzu da alwalarsa da hufi a jikinsa sai ya dada ƙara wani ko kuma ya sa safa ya yi alwalarsa ya sa safa sai ya ƙara safa ta biyu saboda sanyi fal hukumu lil fauqani to hukunci yana kan safan saman mana idan ya sa safa akan safa kafin ya fara shafa akan safa ta farko kafin ya fara shafa akan huffi na farko sai ya ɗora wani huffin to shari'a abinda ta damu da shi huffin saman shine hukunci yake kan shi safar saman shine hukunci yake kanta shine falhukum lil fawqani al fawqani wanda yake na sama to amma idan ya fara yin shafa akan akan tahtani tahtani ta kasan fawqani ta sama to sai da yi shafa sai kuma yazo ya ƙara wata safa to wannan falhukumu littahtani zai yi shafa ne akan me zai ci gaba da safa ne shafa ne akan safar ciki in ba ku gane ba yanzu da safa a jikina na yi alwalata da safa a jikina yaushe ne ne hukuncin halaccin da ya shafa a kan safar yake kama ni ba sai in na karya alwala ba to ban karya alwala ta ba haka kurin sai nace barin ƙara safa ko in ƙara wani huffin to sai kuma alwala ta ta warware da safa guda nawa a jikina fal hukmu lil fawqani a nan gurin akan wace shafa akan wace safar zan yi shafa ta sama tunda ai ba ruwan shari'a ita yanzu ne hukuncin shafa ya zo min ya halatta ka sa safa biyu din da wani zai iya tambaya ya halatta mutum ya sa safa biyu ko hufi biyu takalmi biyu ma za ka yi sa ka yi sa amma alhukumu lil fawqani hukunci yana kan takalmin sama ko safan sama in baka fara yin shafa ba lokacin da ka sa shi tai yanzu da safa a jikina sai alwala ta ta warware sai na zo zan jaddada alwala sai na yi shafa a kan wannan safa ɗayar sai kuma na sanyi ya mun yawa ko takalmi na ya mun yawa sai na ce bari in ƙara wata safa bayan na ƙara safa sai alwalata ta warware yanzu na zo zan sake alwala amma safa ta guda nawa ne to fal hukumu littahtani me al hukumu littahtani hukunci yana kan shafa yana kan safar ƙasar tunda na riga na fara shafa a kanta to a kanta zan ci gaba da yi shi ne abinda malam yake ne wayan sahu aksarul imamaci aksarul imamaci ana yin shafa akan mafi rinjayen rawani ma'ana na ɗan rawani ka zo ka shashafa duka duka mafi rinjaye majority kenan idan akwai wani gurin ka da gashi ya bayyana kuma sai ka shafa har da gashi saboda manzo Allah ya shafa akan nasiya wa akwala alal imama ibnu qayyim yake cewa inna masha sabita an nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati zuwa shafa akan rawani da ya tabbata daga manzo Allah yana da sura guda uku kama uku kamar farko ayi shafa akan kai idan babu rawani asali musulmi zai shafa akan me akan kansa in babu rawani kuma da mun lagaya muku ba a shafa akan hula dan ba wata hular da take da wahalar cirewa zare ta kawai zaka gaje ta abu na biyu ana iya yin shafa a kan rawani shi kadai almasu alal imamati faqat yaushe idan rawani ya zama ya rufe dukkanka gaba daya idan rawani ya lullube dukkanka to kawai hukuncin ka shafa akan me akan rawani amma idan ya rufe uku biyu bisa ukun kanka ya bar kashi daya to za ka shafa biyu bisa uku kuma kashi ɗaya shi ma za ka ƙara da shi kamar yadda aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi haka ɗin ya shafi rawani ya shafi na ɓangaren gashinsa ya tabbata a yi shafa a kan nasiya makwarkwaɗan mutum na haka masu ɗaura rawani daga tsakiyar kai ya baya to in ka zo shafa za ka shafa nan farko gaban kanka sannan kuma sai ka kammala shafanka akan rawani sannan wa zahira qadamil khuffi min asabihi ila saqihi mun yi bayani ana shafan zahirin huffi tun daga yatsu har zuwa ƙwauri za ka jawo hannunka haka da kuma ainihin diddigenka ta baya duna asfalihi wa aqibihi banda ƙasan huffi da kuma diddigen ƙasa diddigen inda mutum yake tono ko yake shuka ba a yi shafa a kai mala ya ce wa mata zahara ba'adu mahallin fardi ba'adul hadafi duk lokacin da wani bangare na mahalli na farilla ya bayyana bayan alwala ta warware autan muddatu ko kuma lokacin shafar ya kare isna anafa taharata to sai ka saki sabuwar alwala abinda ake nufi a nan idan mutum ya cire abinda ya shafa a kansa ka yi shafa a kan safa sai ka cire ta ko kuma sai ta je ta tsage ko ka taka wata kusa ka ja kafar ta yage zahara ba'du mahallin fardi wani bangare na wurin da ya zama wajibi na farilla ne ka wanke shi sai ya fito fili ba safa a wurin to yabdulul basu shafai ya lalace da ka dole sai ka cire huffin da ya yage ka cire safar da ta yage a lokacin wankin kafa shi ne wajibi a kanka autan mat muddatu ko kuma lokacin da aka ware maka da ka yi shafa akan hufin ya yi wuce ya yi esbaya sai ka sake alwala babu na waƙin rudu babin da ke magana akan abubuwan da suke warware alwala yanzu ba mun gama alwala ba to ga abubuwan da suke lalata alwala kalmar na waƙin jam'i ne na nafit a nan malam zai ambata mana mufsidatul wudu mubdilatul wudu abubuwan da suke lalata alwala kamar an kamanta alwala ne da gini ana iya rushe ginin idan an yi mufsidatin kuma ya ce na waƙid kamar laƙidul bina mai rushe gini kenan abubuwa ne guda takwas malam ya kawo mana sai wanda za mu ɗan ƙara a cikin sharhi abu na farko ya ce yan kudu ma da min sabilin duk abin da ya fito ta hanya sabil hanya to ya warware alwala abin da yake nufi hanyar nan hanyar gaba wajen fitsari na namiji ko kuma dubura namiji ko na mace wanda an saba wanda aka saba da shi ne ko nadiri ne duk abin da ya fito ko mai tsarki ne ko mai najasa ne yana warware alwala kun san me ma'ana wannan zancen yanzu misalin da wani zai fitar da wani ruwa ta gabansa ba fitsari ba me hukuncinsa alwala ta warware kenan a wannan maganin yankudu ma kharaja min sabil duk abin da ya fito ta gabanka ko me inda ya fito ta gabanka a wannan karatun ku rike shi a haka sawa'un wannan abin da jasa ne ko ba da jasa ba muka abin da muka sani yana fita ta gaba shine mai fitsari to da wani uzuri zai sa jini ya fito ta gabanka in mun ɗauka jini ba da jasa ba ne tun da ya fito ta gaba alwala ta warware kai da wani zai sha nono watakila wani ya mai shegen duka ya fitar da wannan nonon ta gaban shi kawai ka zo fitsari kan ka fitsarin nono in dai kana da alwala in dai wani abu ya fito ta gabanka to kawai albarka ta warware haka ta dubura in mutum ya fidda wani abu ta dubura shi ma alwarsa warware a bisa wannan karatun nasa kuma wannan abun an saba da shi ko kawai nadiran ne haka unexpected ya zo kawai in dai kana da alwala ka ji alamar wani abu ya fita kana zuwa sai ka je ka ga wani kwayan wake a duburanka alwalanka ta warware kuma wani abin koda ɗahiri ne abin koda ba da jasa ba ne Allah ya sauƙi a ce wata ran mutum ya haɗi fensir sai ka ji ya kana leƙa sai ka fensir ya fito kaga ai ɗahiri ne alwala ka tawarwa sani ko kuna gane amin yace wa kharijin min baqiyatil badani in kana bawlan aw ga'itan to yanzu ya ya gama sabilaini sannan duk wani abin da ya fito ta sauran gangan jikinka in fitsari ne ko bayan gida yau da za a kaddara Allah ya kiyaye kashi ya fito ta hamatarka inda to ai kashi ne da ne ko to albarka ta warware ka kula kuwa shi ne fassara ai fitsari kaga ai fitsari an san ta inda yake zuwa ko to da tsautsayi zai sa fitsari ya fito ta nan gefen ka in dai fitsari ne kana da alwala in dai ya fita ko da ba ta inda ya saba fita ba alwala ta warware kuma wannan ya kudu qaliluhu kathiru ko mun karancin fitsari in ya fita alwala ta warware ko digo ne dirs ko ko ko guntun ba haya dan kit ya fado kalas je ka jaddada alwala kuna tare da ni tai to bari mu dawo fitsari dai malamai sun yi ijima'i cewa idan ya fito alwala ta warware to amma ba fitsari kadai yake fita daga gaba ba akwai fitsari akwai maziyi akwai maniyi akwai wadi an gane to duka waɗannan gabaki ɗaya suna warware alwala maziyi jamhurin malamai fi ijma'i su ma wasu malaman suka ce in dai mutum ya fidda mazi mazi shine wani abin da dan adam yake fidda shi in yayi sha'awa musamman idan gaban sa ya miƙe in ya sauka to sai wani ruwa kamar miyau sai ya zubo shine mazi galiban mazi yana fitowa ne in an yi sha'awa karamar sha'awa sai a fidda mazi halitta ce wani yana yawan fidda mazi wani kuma ba kowace sha'awa take sa fidda mazi ba sai ya yi motsi ali bin abi talib yana cikin mutanen da suka suna yawan fidda mazi yace kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi sai da ni tambaye mai kada na ce je tambaya annabi wai me ya hukuncin mutumin da yana da alwala ya fidda mazi miqdad ya je tambaya sai manzo Allah ya ce fihi alwudu alwala ta warware in dai mutum yayi sha'awa in gaban shi ya sauka to in dai ya jijika to mazi ya zo alwala ta warware Aliyu ya ce ba zan iya tambayarsa ba saboda matsayin yarsa a wajena ne makanin tim na ciyi minni wannan yana nuna a musulunci akwai sarakuta kuma akwai kunya kan mutum ya zama tsagera ustaz ne a ai da yan uwa ne ahlus sunna ne ai ai wannan uban matata ne baka da baka da kimtsi ko a addinin musulunci akwai akwai yakana akwai akwai jin nauyi wanda ka aure yarsa ko kanwarsa ko yar uwarsa dole da nauyi a tsakaninku ba komai za ka yi ko in dai musulunci ne sai dai shedanci kuma da aka kar wani ustazi ya dauka cewa ai duk ɗaya ne ai an waye an fahimci abubuwa a akwai wannan nauyi ba ga annabi ba Usman da zai shigo wuri a lokacin cinyarsa a buɗe take a ya ce abubakar wannan usman zai shigo sai tashi sai miƙe ya gyara jikinsa ya ce saboda mutum ne mai kunya kuma ni mala'ikun allah suna jin kunyarsa malamai suka da ƙarawa suka ce da sarakuta ba kuma akai kuma ka duba annabi aurensa da za a je nema ai ka duba darajarsa da matsayinsa amma bai je da kanshi ba sai tura abu talib baban aliyu ba fa musulmi ba ne amma shi je neman masa auren da na khadija shi ya hudu ba ya komai da su amma mutum sai zo yana neman yar ka wai wai wai abin nan wani yaro ne wai yana neman yar wani wai a ai duk yan uwan ahlus sunna ne ai tare muke sallah da shi kawai ya zo rutsa mutum a masallaci alhaji yar ka nake so yace kai baka da hankali kai baka da uba ne kai baka da yaya baka da to alhaji duk ba dai abin shari'a ta halatta tunda abin nan ka ga malam ka ga in an ce ya halatta ba ana nufin ka je ka yi rashin hankali ba ai akwai yakana akwai akwai abin da al'ada ta zo da shi abu ne mai kyau yanzu me yasa annabi bai je ba da kanshi aika wai akwai wanda mata ma ya aika ban sani ko kuna so ko kuna fahimta ta to to haka wadi wadi shi kuma wani ruwa ne da yake fitowa a ƙarshen fitsari inda akhiru qatarat al-bawl in mutum ya gama fitsari to to sai wani ruwa sai ya biyo baya shi ma yana fitowa shi ma najasa ne yujibul wudu'a alwala wajibi ne sannan akwai abin da malamin bai faɗa ba in mata ne akwai al-istihada jini da yake zubowa na istihada jinin rashin lafiya shi ma yana warware alwala amma idan ya dade yana zuwa ya dade yana zuwa yana zuwa ko da tana cikin sallah yana zuwa to sai aka ce nan sai ta saka auduga ko sai ta sa wani abu ta daure bayan ta idan da sallah iya aikin da alwalan nan za ta yi mata na wannan jinin kawai amma wata sallah sai ta jaddada sannan kuma za ta je ta wanke wurin jinin saboda jinin da jasa ne ai fitar jinin da istihada haka malam fiqh suka faɗa amma saboda ya zama larura kamar yanzu mai salsal bauli mai zubar da fitsari mai yoyon fitsari baya iya rike fitsari kaga fitar fitsari yana kare alwala amma tun da ya zama salis ne kullum yana zubar da shi to nan malamai suka ce sai a yi abin da za a rike fitsarin ba wai yana sallah yana zuba a cikin jikinsa ba ko da yana diga amma ya diga a cikin leda ko ya diga a cikin wani abu sai sallar sa haka kamar salsar riyah wanda ke salsar riyah kawai kullun tusa kawai but but but yana koyaushe kawai yana yi akwai masu wannan wanda ba sa ma iya rike alwala gaba daya wannan hukuncin sa haka zai je yayi ibadarsa a haka saboda ai bai da lafiya bayi da wani lokacin da baya iya yin tusa baya tusa koyaushe kawai yana yi kamar ba su iya kama mutum wani lokacin za ga yana da wannan larura ina fatan kuna kuna ganewa wanda ake sa musu leda in ko da yana fitsari a cikin leda ne ya halatta ya sallarsa akai saboda ai bai da bai da bai da bai da lafiya tusa ita ma tana fitowa ta baya ko da ba bayan gida ba akwai tusa tusa ita ce iska da take fitowa daga daga ainihin wato dubran mutum ita ma ita tusa malamai suka ce ba najasa ba ne amma kuma fitowar ta yana karya alwala kamar ya tusa ba najasa ba in tusa ta fito ta duburan mutum ba a ce sai ya wanke wurin ba kun ga ai ba najasa ba ne amma kuma me fitatta ya karya alwala ba a cewa dan kayi tusa sai ka je ka wanke duburanka to ita ma tusa idan ta fito alwala ta warware wasu malaman sun ambata amai yana karya alwala haɓo yana karya alwala da ainihin irin sulkamakin nan da yake fitowa mai kama da jini yace suka ce li'anna mutawallidun min min dame saboda ai jini ne ya haife shi wannan ga malaman da suka tafi akan jini najasa ne suka ce wanda ya fidda wannan ruwan ciwo mai jini a zarkake to shi ma ya warware masa alwala ga waɗanda suka tafi a kan jini da jisa ne don wasu malamai sun ce jinin ba na jasa ba ne suka ce dalili shine ga sahabbai nan ana yaƙi an sassare su da jini a jikinsu kuma annabi bai ce su je su wanke jinin ba suka yi ta sallah da haka jini ba zai zama na jasa ba a bisa ƙauli mafi inganci waɗancan kuma suka ce jini na jisa ne da haka abin da ya haifu daga jini ɗiwa da ta fito da jini a cikinta alfar'u ya kudu hukumar asali suka ce reshe yana ɗaukar hukuncin ainihin wato a bani sunan shi asali to idan mutum ya ji dan motsi a duburarsa ya ji dan motsi a duburarsa alwala ta warware a'a jin motsi a dubura ba tusa ba ne saboda ya tabbata a hadisi shaidan yana iya zuwa ya samu duburarka ya dan motsa ta ya zungure ta wai dan ya nuna ma ka karya alwala ka je ka jaddada alwala shedan yana yi yana har hurawa ke fu sai dan saki iska fu shedan ba kaga ai wannan shedan shi sai yawa har ya shiga har dubaran mutum to yana yi shi yasa annabi ya ba mu ka'ida kar ka fita daga sallah idan ka ji alamar tusa sai ka ji ƙara ko ka ji wari kaga annabi bai ce iska ba a nan abin da malamin fikihu suke cewa idan mutum ya ji iska ta fito masa ba iska irin ta tusa ba duk wanda ya saba da tusa ya san iskar tusa ai amma wani lokacin akwai zunguri na shedan sai ka ji kamar iska ka fitar ya ce kakka yadda ka fitar a sallah sai ka ji ƙara ko ka ji wari kuna tare da ni ko? da haka duk iskar da ta fito ba wari ba ƙara to ba ta kare alwala ba sannan akwai ƙaran ciki wasu malaman fikihu suka ce duk wanda ya je wannan alwala sa warware amma rajihin zance ba ta warware alwala ba saboda me ai ba abin da ya fito mu annabi ce hadisi ce mana abin da ya fita to dan ciki ya murdu a'a zai iya yiwa ka ce wani abu zai iya yiwa wani abu yana murduwa a cikin cikinka wannan babu komai to sai jinin basir jinin basir shi ma yana kare alwala akwai wanda duk inda i zauna ko dai wannan sai jike ko fan din sai jike ko na saboda ciwon basir to jinin basir yana da mahukunci guda biyu shine damul bawasir suke cewa damul bawasir jinin jinin jinin basir da yake fitowa ta dubura muna magana ne akan cewa duk abin da ya fito ta duburan mutum ya karya alwala to yanzu ana ta rage hukuncin kenan ko yawwa jinin basir idan jinin da ya fito na basir na kuraje ne a dubura na kurji ne a dubura to wannan baya warware alwala amma jinin basir da yake fitowa daga ciki wanda yake fitowa daga ciki duk jini na basir da ya fito daga ciki to yana warware alwala ba da bambanci da jinin istihala da yake samun ainihin wato mace da sauransu to masu basir ya za su yi sai mutum ya tabbatar wani irin nau'in basir yake da shi idan mai kuraje ne dubara ce take tsatsagewa take zubar da jini ka ta sallaka haka amma ka saka auduga ko ka ɗaura pampas ko ka saka gajeren wando ka rufe al'aurarka ka rufe asirinka amma wanda yake tsatsafar da jini sosai akwai wanda iya tsuguna gaba ɗaya jini yake zubar to wannan yana karya alwala ina fatan kuna fahimta to akwai wasu matsalolin ana nuna min lokaci yayi duk dai akan abin da zai fito daga gurare guda biyu ne ba mu zo bangaren na mata ba akwai mata masu bin da zaki a gabansu akwai masu bin da kaza da wayar sauransu sati mai zuwa insha Allah abinda na faɗa daidai Allah shi bamu lada wanda dai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa gobe babu karatun mu na biyu ke jami'ar Bayero New Site Riyadu Sani da babu karatun gobe sai wani sati insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh